الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba sha uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da hudu da watan afril miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake garin tawa a wannan unguwa ta tsamawa jamhuriyar nijar ko yau za mu tashi darasi na sha uku a jerin karatun alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin wannan sura ta ghafir a ajiya mun kwana a aya ta 61 haka ne fadin allah subhanahu wa ta'ala الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يوضا مفسر آية ستين دبيوز وستين دتكوس إذن الله سبحانه وتعالى يا قدره أرمس يا الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
وبنجي سبحانه وتعالى يكتوى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana irin abin da ya yi na ni'imomi a kanmu wanda ba ma iya mayar da su ba ma iya watan rama wannan abun na halittar dare da Allah ya yi muna don mu samu natsuwa a ciki sannan kuma wuni Allah ya sanya shi lokacin da ake fitowa ana tuwa-tuwa kowa ya nemi abin da zai kai a baki to Allah ya ce inna Allah lahu fadlin 'alan nasi ubangiji subhanahu wata'ala ma'abuci falala ne wa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ma'abuci falala ne da mutane sai dai mafi yawan mutane ba sa wa Allah godiya sai Allah ce zalikumullahu rabbukum wancan wanda ya muku wancan al'amuran fa ai allazi fa'ala hadhihi al-ashiya bikum wanda ya aikata muku wa'incan ababe Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku ai al-munfaridu bil ilahiyyati wal munfaridu bir rububiyya ubangi subhanahu wata'ala shine wanda ya kadaita da halitta ta kera ababe yin sama da kasa da rin dare da wuni duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya baiwa Allah gudunmuwa ko kuma wanda yake kawo wata gudunmuwa a cikin wannan al'amari sannan kuma Allah shine wanda yake banta da halittar dan annabi Adam kuma shi Allah shine wanda yafi cancanta da abota masa shi shi kadaya daga shi Allah shi ya kamata abota ma shi kadai bisa ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yayi wa dan annabi Adam to Allah ya cancanci mutun ya mayar mu Allah da godiya malam bahaushe ya ce yaba kyauta tukuci ubangiji ya yi maka ababe masu ɗimbin yawa ashe yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya to a matsayin ibada take mai zaman kanta wadda ana samun lada a ciki sai Allah ya ce la ilaha illahu ai la ilaha yastahiqqu al-ibadata ghayruhu ba wani ubangiji wanda ya cancanci da abota masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta Allah ce la ilaha illahu ba wani Allah da ya kamata ubangiji da ya kamata a bauta ma face shi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fa anna tu'fakun ta ya kuke juya bautar Allah kuke bauta ma wani in dai akwai hankali da lura da lissafi a rayuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine muku wa'annan ababen a duniya kuma ta ya za ku yi ku bauta ma wani Allah wanda ba shi ba kaga wannan kuskure ne ai fa kaifa tusrifuna an ibadatihi wahdahu la sharika la sharika la taya kuke juya ibada game da wanda yake shi shi kadai ne bai da abokin tarayya wa ta'buduna ghayrahu min al-asnam kuma kuke bauta ma wani wanda ba shi ba daga cikin gumaka allati la takhluqu shay'an bal hiya manhuta wanda wayannan abin da kuke bauta ma na gumaka ba wanda ya kirkira wani abu na halitta su karan kansu abubuwa ne wanda aka kirkira ba wani abu da suka suka halatta a rayuwa sai Allah ya ce aya ta gaba kadhalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce kadhalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun kamar dai haka ne yufaku waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala to suke juya fuskokinsu game da bin Allah subhanahu wata'ala kamar da ku kafiran makka kuka kauda kai game da bin Allah subhanahu wata'ala kuka daina bauta wa Allah kuka bauta wa wani Allah na abinda ku kuka halitta da hannayenku to Allah ce kazalika yu'fakul ladina kanu bi ayati Allah yajhadun kamar di haka ne duk wanda yake jayayya game da ayoyin Allah subhanahu ta'ala to za a same sa yana sarrafa ibadarsa da wani wanda bai cancanta a sarrafa ibada gare sa ba wanda bai kamata a bauta ma ba sai Allah to sai a waye gari wanda yake jayayya da ayoyin Allah idan aka ce jayayya da ayoyin Allah ko ya zama to ta ayoyin Allah ko kuma inkarin abinda Allah ya bada labari to Allah ce duk wanda yake wato yake jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala to shi ma za ka same sa yana sarrafa ibadarsa yana bauta ma wani wanda bai kamata a bauta masa ba irin yadda dai mutanen makka suka riki gumaka suna bauta musu domin kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a makka larabawa abinda suke bauta ma gumaka ne mutum zai je ya sassaka dutse ya ɗogo sa a matsayin ilahin da zai bauta masa ana samu wanda zai je ya ya ya ya sassaka watan icce ya ɗogo sa a matsayin abin bauta ya kasa gidansa yana bauta masa balma wani sarrafa shi za a yi da irin laka haka a zo ana bauta masa to Allah yake cewa da kuke bauta ma wani wanda ba Allah ba to ba ku ba duk wanda yake inkarin ayoyin Allah subhanahu wataala to shi ma zai kauda kai game da Allah subhanahu wataala ko ta hanyar karyata ayoyin Allah ko kuma ya kasance ta hanyar bin bin sarrasa a rayuwa Allah subhanahu wataala ya kare sai Allah ya ce كذلك الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
Allah ya ce Allahun lari ja'ala lakumul ardu qarara Allahun lari ja'ala lakumul ardu qararan was-samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وبي سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا Allah shi ne wanda ya sanya muku wannan ƙasar Allah ya ce ƙarara matabbata mazauni inda kuke watan shimfiɗaɗɗiya Allah ya shimfiɗa ta ya kuma tsawatan tsara muku wannan ƙasar kuma sai ya sanya duwatsu da ya ɗaure ita wannan ƙasar a ƙasar ne kuke cuwa-cuwa a je kasuwa a je makaranta a je ofis je duk inda ake tahiya to wannan kasar da Allah ya gina mana ba karamin al'amari bane akwai aya da take nuna cewa shi Allah shi ne mafi cancanta da abota masa domin wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai na rayuwa akwai abin da yake nuna cewa shi Allah shi shi kadai ne idan ka dauki kasa kadai Allah ya ce Allah shi ne wanda ya sanya muku kasa tabbatacciya shimfidaddiya Allah ya shimfida ta Allah subhanahu wataala ya tsara muku wannan ƙasar Allah ya ce ba ba da komi ba don ku ne ku diyan annabi adam aka yi ta wannan ƙasar gaba ɗaya da muke takawa ba don mutane ba Allah ba zai halicce ta ba Allah ya halicce ta ne don amfanin ɗan annabi adam mutum kenan ko to don ya more rayuwarsa kuma sai Allah ya sanya mata duwatsu da yake ya ɗaure ta a naman Allah yake cewa an man ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza a ilahun ma'a Allah Allah ce bal aktharuhum la ya'lamun ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa an man ja'ala al-arda qarara shin wanda ya sanya mu ƙasa tabbatacciya Allah ya shimfiɗa muku ita ga ta nan miƙarƙiya ba wata matsala a tattare da ita sannan kuma ya sanya muku a cikin wannan ƙasar watan tekuna da suke kawo muku ruwa waje laha rawasiya kuma sai Allah ya sanya mai ta ƙasar watan rawasiya duwatsu da Allah ya ɗaure ƙasa da ita waje ala bainal bahraini hajiza sannan kuma ya sanya tsakanin teku guda biyu shamaki da ba su haɗuwa da juna sai Allah ya ce a ilahun ma'allah wai tambaya a tambayi duk duniya baki daya Allah ya ce akwai wani ubangiji tare da Allah da ya taimaka wa Allah wajen yin haka jama'a akwai tambayar amsar shi ne babu sai Allah ce bal aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan masu bauta ga wani Allah subhanahu wataala ba su san cewa ba wannan ni'ima ce mai girman gaske Allah subhanahu wataala ya shimfida wa dan annabi Adam a rayuwa a mursilat Allah yake cewa alam naj'al al-arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata ubangiji yake cewa alam naj'al al-arda kifata yanzu ba mu sanya muku kasa ba mai kumsar ababe kasan nan tana doke doke ko ƙasar nan Allah ya ce kifata tana da kunshe-kunshe a ɗaukar ababe gare ta am ahya'an ta ɗauki rayayyu a sama gare ta ne duk mutum mai rayuwa yake yake yake yake fatawa yake rayuwa kare mu duka yanzu a saman ta muke saboda mu muna numfashi muna rayuwa amma daga lokacin da mutum ya mutu kuma sai ya koma cikin cikin kasar ko shi ne Allah ce ahyan wa amwata ita kasar ta kumshi mutane rayayyu kuma ta kumshi wato mutane matattu sai Allah ce waja'alna fiha rawasiya shamikhatin musu Allah sai muka sanya a cikin wannan kasar Allah ce rawasiya shamikhat wato wasu duwatsu masu kankaran tsawo da Allah ya daure kasa da su sai ce wa asqainakum ma'al furata kuma daga wannan kasar muke shayar da ku ruwa masu daɗi masu garɗi wanda in ka sha ba matsala a rayuwa jama'a mun fahimta wannan aikin Allah subhanahu wataala ne hadha khalqullah wannan halitta ce tawa ta Allah subhanahu wataala ka dibi irin yadda Allah ya yi kasan nan aka aka Allah ya ce muka halicce ta wanda ke sama yana rayuwa jirgin sama ya ta jirgin sama ya sabka akan ta mota ta taka mutum ya tafi jaki doki kowa akan yake tafiya kuma baka taba jin rana ɗaya ba daidai da minti ɗaya a rayuwa an waye gari ƙasa ta ce ta tafi gari ba ta aiki jama'a mun fahimta ba a taba rana ɗaya ba da aka fito rana ta fito a duniya ƙasa ta ce ita yau ba ta yarda ba kowanne ya taka ta ba ta yarda ba ta yarda ba kuma har a tashi kiyama ba za wannan ba zai taɓa faruwa ba saboda daman dan amfani iyan annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan kasar kaji iri da muke morewa da ita wannan kasar ka je ka gina gida ka zauna da iyalin ka aza shago kai kasuwanci kai ta hita kai duk abubuwan da kake yi wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yi maka annabi Allah ke cewa alam naj'alil arda bihada wal jibala autada Allah ce alam na ta'alil arda bi hada ashe musu Allah ba mu bane muka sanya mu kasa shimfidadiya shimfida ta fare aka yi shi yasa idan kiyamun ta zo ba Allah subhanahu wataala wato zai nade wannan sama baki daya ubangiji yawma tsawi sama ta tayyi sijil lil kutub ko kama bada'ana awwal marra ta'udu kama bada'ana kun ta'udun Allah zai nade sama da kasa duka za a nade su yadda kasan ana nade tabarba haka Allah zai nade wannan kasar da muka yi rayuwa akan ta ubangiji ya shimfida sabuwar kasar da ba taba ta'asa ba akai kuma sai a ci gaba da rayuwa za a je hisabi kenan jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu Allah ce alam naj'alil arda ihada ashe musu Allah ba mu muka sanya mu kasashe fidaddiya ba shimfida ta ne Allah subhanahu wataala yayi ka fito da safe ba wani baka taba jin an ka maka takis ba ko kuma batanti ko kuma wani abu wanda ya kama da haka da sunan kana ta kasar Allah subhanahu wataala zaka biya amma yanzu in ka in ka hau ka kuskura da ganganci ya kama ka ka hau guduran to in fiyashi na jiran ka ba ka bane dole sai ka biya fiyashi to kasar Allah dala nawa kake biya wa wa aka taba turo wa mala'ika aka ce ana so a karbi kudin takawarka yanzu ina ka ce ka bi kudin kudin taka da kake a kasa Allah zaka iya dan annabi adam ba zai iya baka da abin da zaka bai wa Allah a matsayin wannan abun marmako wannan abin da Allah ya maka ashe ba karamin ni'ima bace Allah ya mana go kuma sai Allah ya saya mana cikin kasar subul aka yi mana hanyoyi aka yanka hanya wannan hanyar mai tafiya gari kaza ce wannan hanyar mai tafiya kaza ce wannan hanyar mai tafiya kaza ce shi karan kansa ba karamin al'amari tsari ne nawa na Allah subhanahu wataala to Allah ya ce wal jibala autada da kuma duwatsu suke manya da aka daure kasar nan da ita biye dalilin hikimar sanya dutse a cikin ƙasa shi Allah ce an tami da biku saboda kada ƙasar ta yi gudu da ku kada ƙasa ta tsere da ku kuna tafiya sai daga cikin ka kawai ta kai gana sai Allah ya tsere da ka sanya maka duwatsu saboda ta kafu ba ga abin da ake yi ba abin da zai samu da ita kaga irin da ake ake wahala ake wahala wannan ƙasa ko ton biliyan nawa ka ɗauko a kai ba ta ba ta samun matsala kun baka taba jin an ce ga kasar nan ba ta samu matsala ana bukatar aji a kama ta agaji saboda shi da cikin halittun Allah in Allah yayi to Allah ya riga ya buga abun ne quality Allah yake bugawa kuma wallahi duka wannan fa dan dai mu ɗiyan annabi Adam mu more rayuwar ne kawai kuma akwai ranar indillanci ranar ita kasar za ta yi bayani wa Allah subhanahu wataala domin Allah ce wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala lil insani ma laha ranar kasa za ta fito duk wani yawan da ke cikin ta duk wani ma'adani ba mutane ba hatta ma'adanne da ke ciki irin na petrol da karafuna da sharbon da wace duk za su fito duk za ta fitar gawaki na mutane tun daga annabi adam har zuwa na ƙarshe duka za ta fitar da su kuma ita ƙasa za ta bai wa Allah labari za ta bai wa Allah bayani cewa a sama gare ta nan fa nan daidai nan ta ce daidai guri kaza a nan aka zo aka ɗora orkes aka tashi da matar wani da matar wani wani ke kaɗawa wallah za ta yi wa Allah bayani eh za ta wa Allah bayani wata kuma ta zo ta ce ma Allah ni kuma a nan ne kawai ba aikin komi a nan ne ake kawo iya mutane ana lalata da su wadanda ce ma Allah mu kuma nan kawai ba abin da ake sai kwaya nan ake sayar da ita eh za su yi wa Allah bayani Allah ce wa qala lil insanu ma laha sai ka ji kafuri wanda bai bi Allah ba wanda takardu ne suka jike gaban Allah ga su ita takardu mutu suka jike gaban Allah ko wurin nan kan sai abin da Allah ya yi dan zai fi tausayi tausayawa a rayuwa eh shi kansa tausayi sai ya tausaya masa tausayi da kansa sai ya tausaya wa wannan mutum gaban Allah saboda zabbani ya faɗi ke da kwa su wannan mala'ikun fa sun mumbukumin ɓamoyin ne ba kawai jim gane suka sai ba abinda suke sai shiga mayan jihar na makashi Allah ya kare mu to za ka wa Allah bayani ta ce kaji kaji sai ya tambaita malaha wai ƙasa me ya same ke yawa da wani tonon asiri dama Allah ya ce yawan tubula sara'il ranar da Allah zai tona asirai duk abin da ke cikin zuciya za a fitar da shi a wa Allah bayanin mutayen mutane bayanin komi domin domin hisabi Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ce was-samaa binaa kuma ka sanya muku sama ginanniya ga ta na irin gini dai wanda ya dace da ita saman Allah ya gina ta kuma ba wanda ya baiwa Allah gudunmuwa wajen gina ita wannan sararin samaniyar Allah ya sanya wannan gini bina'an gidan ya ma'ana saqafan lil alami mahfuza Allah ya sanya ta ruhi ne wa duniya baki daya kuma wanda yake kiyayewa kadibi irin yadda Allah subhanahu wataala ya sanya ya sanya sawan nan in Allah fa ya ga dama sai Allah ya ce ka fado dan Allah kai in an in sama ta faɗo ga yamin duk duniya wacce gwamnati za ta iya take da kayan tare da sama ta faɗo akwai duk duniya akwai wata gwamnati da take da fisas mondial da take iya amfani wajen ta kare sama kar ta faɗo to kuma in Allah ya ce ta faɗo za ta faɗo kuma ba za ta faɗo ba to kuma ana tashin kiyama fa aikin ta ya kare sai da tsaki shi Allah ce idas sama'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat Allah ce idan lokacin da sama take tsatsagewa za ta tsage ta barke wa adnat li rabbiha wa huqqat ta bi umarnin ubangijinta Allah ce wa huqqat kuma wajibin ta ne dole ta ne ta bi umarnin Allah subhanahu wataala saboda amfanin ta a duniya ya kare dama dan mutane ne ko to mutanen kuma ba kowa a duniya bi za ta tsaya a duniyar shi yasa idan idan idan aka tashi kiyama Allah subhanahu wataala zai zai zai zai tsage ta mala'iku duka su sabuko sai a zo a ban kowa hisabi Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu wanye lafiya Allah yake cewa a wata aya wa banaina fawqakum sab'an shidada musu Allah muka gina a saman ku mutane da kuke rayuwa a doron kasa sai Allah ce sai muka gina sab'an shidada wato gini guda bakwai masu ƙarfi ma'ana sama guda bakwai kenan ko sai Allah ya gina sai ta waje Allah sirajan wahaja muka sanya kuma wata wanda yake munir wanda yake haskakawa rayuwa ka dibi kai duk ba Allah bane in ba Allah da yake shine gwani a cikin al'amurra ba ranar da fa in ta fito daga gabas ƙarhe shidda duk garin da ko ina sai kaga haskewa duk garin da ko ina sai kaga haske ba duk duniya haske yake to yake yi amma yanzu bature ya yi kaɗan a fasahar ƙwaƙwalwarsa ya iya ƙera amful ɗaya wanda zai hasaka allur baki ɗaya a alfurƙayar darul hadis kenan ko za a iya samu a ce ga wani amful guda ɗaya amful guda ɗaya wanda zai hasaka darul hadis kenan baki ɗaya za a iya samu akwai wani injiniya da yake ƙera wannan a ce kawai in aka kunna shi da kasan da rana sha biyun rana in ta fito haka ko ina za ka gani a sha biyun dare za shi ba zai yiwu ba to kaga ai Allah Allah ya kware a cikin ababe sai ce waje alna sirajan wahaja muka sanya muku watan asiraj shine watan tauraru Allah ya ce wahaja masu haskakawa dare yana yi zaka dinga ganin taurari suna kyalli suna suna haskaka sama to kaga su da mun taurari abin da yasa Allah ya halice su saboda abu guda uku ne hikimar halittar taurari dan abu guda uku ne abu na farin Allah ya sanya su zinatul lissamai kawace wa sama kawace da mi da sararin samani Allah ce wadda kada zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya sama muka sanya mun kawata sama ta duniya Allah ce bi masabi da fitillu da tauraru kaga Allah ya sanya saman tana da kyawu lokacin da Abu Aswad Du'ali alaihi rahmatullahi ta'ala daga cikin sahabban Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu warda yana zaune da diyati da tara suna yana mata wasa cikin take tambayarsa take cewa ya abati ya kai babana take tambayarsa wai ma ahsanus sama ma ahsanus sama wai ni ya kai ni ya fi komi kyawu a cikin a cikin a cikin sama sai ke ce mata nujumu ha tauraron in ka kalli sama ba abin da ya kai tauraro ko akwai su daga wasu tauraron ma kawai Allah shi ne Allah in kuma Allah ya ga dama tauraro da aka tura maka sai ka bar duniyar nan baki dai kuma za a sake ka har abada wallahi ba wanda ya san duk duniya in Allah ya tura maka tauraro da ya kashe ka babu wani likita a duniya da yake iya mai da halittar ka sai dai kawai a tattara ka a fita makabarta a jike ka Allah ya samu wanye lafiya Allah ce wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja muka sabkan muku daga giragizai asalin giragizai wadda muke gani suna yawo a sama asalin su ba daga ƙasa suke tashi giragizai ruwa ne wasu ruwa ne da su ruwan ƙasa wannan ruwa da suke cikin ƙasa su ne idan suka haɗu da zafin rana so in abin ya buge su to kuma sai a samu girgije ya tashi sai Allah ya yi insha'in girgijin to kuma sai ya koma sama yana tafiya to kuma sai Allah ya koro sa inda ake bukatar ayi ruwan Allah ce kuma sai muka saukar da ma'an sajjaja ruwa masu kwararowa kaji in Allah ya tashi ruwa daga ko ina ya jike e ko ina ya jike kuma jike wadda ka Allah mun goje maka wallahi wani abu sai Allah wani abu sai Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala ya dace da mu alanbiya'i Allah yace waja'alna as-samaa'a saqafan mahfuza wa hum an ayati an ayatiha mu'ridun Allah ce waje Allah sama'a musu Allah sai muka sanya sararin samaniya Allah ce saqafan wani rihi ne rihi ne da Allah ya mun Allah ce mahfuzan kiyaye Allah ya kiyaye ba ta faduwa wa kowa sai Allah ce wahum an ayatiha mu'ridun amma mafiya yawan mutane game da ayi da ke cikin sama abun lura wa'azin da ke cikin sama Allah ce suna kawo da kai ba sa fahimta yanzu ba kowa ba zai zauna ya tsaya ya natsu ya kalli sama ya wa'azu da abin da ke cikin ta na na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab a cikin halittar sama da ƙasa da kuma sabarwar dare da wuni Allah ce la ayat akwai abun wa'azi akwai abun lura akwai abun da ya kamata mutum ya aje hankali ya fahimta a ciki amma Allah ce ba kowa ba ke tsaya ya mai da hankali akai sai da wanda yake ashabul ulum uqul as-sahiha as-salima masu lafiyayyen hankali suke gane cewa zannan sama fa akwai karatu a cikin ta shi yasa ai lokacin da Allah ya saka manzon Allah da wa'annan ayoyin Aisha radiyallahu anha wa ardaha take cewa manzon Allah ya ce a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi wailul liman qara'aha thumma lam yatafakkar bone ya tabbata duk wanda ya karanta wa'annan ayoyin bai tunani ba rana kowa in yaje kalli sama in ka fita daga karatun nan ka je ka dibi sama da Allah ya tsara ta ka dibi su irin taurarin da Allah ya jibga a cikin sama irin yadda Allah ya gina sama ita karan kanta Allah ya cancanta daga godewa Allah kuma ka tsara bota wa Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji'i albasara hal tara min futur thumma irji'i albasara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa khasir ubangiji yake cewa Allah shine wanda khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah ya halitta sama watan guda bakwai sa wata saman wata sararin wata saman wata sama ta dai sannan a je sama ta biyu sannan ta uku ta hudu ta biyar ta shida sannan kuma ta bakwai kuma da za ka ɗauko sama ta ɗaya ka jefa cikin sama ta biyu za ta iya shigewa za ta samu guri ta tsaya tsab ba ta motsi sama ta ɗaya za ta iya samun gindin zama a cikin sama ta biyu idan ka ɗauko sama ta biyu da ta ɗaya za su iya shigewa cikin sama ta uku idan ka ɗauki sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku suna iya shigewa cikin sama ta hudu idan ka ɗauki sama ta ɗaya zawa ta hudu za ka iya sanya cikin sama ta biyar idan ka ɗauki daga sama ta ɗaya zawa ta shida duk suna da wurin zama a cikin sama ta bakwai wannan Allah ɗaya ya sanya da ya tsara al'amarinsa kuma ka dibi alshin Allah ke cewa ibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba taba ganin inda aka ce gashi wani wani injiniya a duniya ba saboda tsabar ya karanto injiniyanci ya zaka yawa Allah gyara ya ce nan nivo bai tashi ba kasan inda ake shan kura da magina sai ka gina kuma sai injinar ya zo ya ce ai nan nivo kinta ba tashi ba da kyau ko to a kashe a sake to shi Allah subhanahu wataala Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut duk karatun ka na injiniyanci kayi kadan kai wa Allah subhanahu wataala gyara a cikin watan halittar da Allah yi wa sama ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sai ce farji'il basar amma tsaya ka mai da hankali ka kalla in ji Allah hal tara min futur shin kaga inda ta sama ta karkace jama'a akwai da sama ta karkace ka taba ganin inda aka ce ga sama ta ta karkace ko ta samu matsala ko ta ta yi tardi ko kuma an samu wani abu da ya samu matsala a cikinta ko kuma gashi na an ta yi a canza mata kala ba ya yiwa amma duk ginin da za a yi a duniya kan wataran akun a tashi wataran kan sai an waye gari watan wannan ginin yana da bukatar a canza masa kala ko a canza sa baki daya idan ka ɗauki tarihin tawo shekara talatin da suka wuce shekara talatin da suka wuce gidan da ake cewa shi ne babban gida mai kyawo wanda ake da a zo a gani wanda in kotura suka zo can ake kai sai dan kallaye dan mora a yanzu ba a ma wani bai ma san da shi ba a sa cikin lissafi to amma ka dibi saman nan fatun da aka kera turar da Allah ya halicci sama da ƙasa har yanzu kuma suna nan tafiya shekara dubu nawa ake musu kenan kuma Allah ya ce ba wani abu da taba samu wannan wannan samar Allah ya datar da mu sai Allah ya ce wasawwarakum kuma sai Allah ya suranta ku ubangiji subhanahu wataala ya suranta ku fa ahsana suwarakum kuma Allah ya kyautata halittar ku sai sai Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun akwai abun lura game da kare kanka aya mai nuna cewa Allah shi shi kadai ne ka kalli kanka ka ga yadda Allah ya halice ka kowa ya kalli kai ne irin yadda Allah ya halice ka cikin kyakkyawan halitta ubangiji ya yi ka kyakkyawa son kuwa iwar bata samu ba ga ɗan karanta kai ɗan farin kama sha Allah wani sai Allah ya mutane daban-daban wani aka yi shi dogo saboda dogon tsawon ya fi dacewa da shi ya aka yi shi gajere ba zai kyawu ba wani kuma sai aka yi shi gajere saboda ya aka shi dogo ba zai kyawu ba shi Allah ya sa abin da ya dace da kowa wani kuma ke ba ce mai kyawu wani kuma silanci baya masa kyawu sai Allah ya tsara kowa yadda ya kamata jama'a mun fahimta yadda kowa ya kamata Allah haka ya tsara sa Allah ya halitta mu cikin kyakkyawar ɗabi'a wani dogo wani gajere wani fari wani baki wani gashi nan kafe ole ko wani shi ba dogo ba shi ba gajere ba wani shi ba mai kiba ba shi ba ba siriri ba to wannan Allah subhanahu wataala shine wanda yake wannan kuma babu wanda ya zabi ba wanda ya zabi kallar da yake so Allah ya halce sa akai babu ko akwai wanda yace mu Allah ne dai kawai na so a yi ni ayi dan gajere baki kawai kawai kaga kanka kai haka ne shi yasa wata rana Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda da yake kusan dan gajere ne wani kamar wada wada haka ya ya taka bishiya ice ya hausan saman ice sai sahabbai suka kokorin sa sai suke masa dariya saboda gajartar sa sai manzon Allah yake cewa ku dine masa dariya wallahi da za a dora kauran sa a ɗauko sama da ƙasa a ɗauko ƙauransa ƙwagwarinsa saboda tsabar imani da darajarsa da ƙimarsa wajen Allah sun fi sama da ƙasa yawuni wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba karin mutum bai a shekaka kakka muzanta wa mutum don Allah ya yi shi a yadda yake so duk wanda ka gani a duniya to hakan Allah yake so ya gansa kuma a hakan shi Allah gun Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawa ne dan da Allah ya ga dama to sai Allah shi maka ido kawai sai maka ido wula tsakiyar kai za ka yi kyau aiwa mutum ido guda tsakiyar kai zai kyau ko kuma Allah shi maka haƙora kawai babu laɓa amma sai da Allah ya halicci haƙoran kuma za ka yi wani abu da ke da ke liƙe su aka yi maka halshe kuma ga yanar shi ke san shi ka ɗanɗana ka cika za kuma kare yanzu halshe shi kaɗai baya iya cika shi ko eh sai aka haɗa shi da mi da haƙora Allah ya kai gwani wajen halitta Allah ya kai gobe kuma ba ba ta lokaci ba da aka ta tunani a shiga labu a tare shirsh a zo labu a ce za a za a za experience ba bukatar experience da mun shi Allah shi ne mai wasu abun huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin eh wa huwa ala kulli shay'in kuma qadirun shi da mu al'amarin Allah in Allah ya so abun ya kai wa kana to kawai Allah ya ce masa ya kun fa yakun yanzu misali da Allah ya ga dama ya ce yana son ya masallaci kamar darul hadis in Allah ya ce kun fa yakun ko zai kasancewa ba ga shi ba mahaifiyar annabi isa kawai ta fito ne fa daga bakin daji ta je ta biya bukata sai mala'ika ya zo mata a siffar mutum sai ga ta da saurayi yariya ce mai tarbiyya kasan so tari idan yariya ta sha tarbiyya da aƙida ba ta iya tsayawa da namiji tana fira ina daga cikin alamar rashin kunya ga mace saman titi da namiji akwai dan rashin kunya kunya cikin al'amarin ana dan bukatar dan a dan kebance to tana gaisa ce in yi a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin mai rahama ya kare daga sharrin ka in kai mai jin tsoron sa ne yace wata kya ni fa ba mutum bane manzo ne daga wajen ubangijinki kuma na zo ne dan na baki kyautar dan da abinda duk duniya ba wanda ke bayarwa sai Allah subhanahu wataala duk duniya ba wanda ke bayarwa sai Allah babu wanda babu kyauta ce shi yasa Allah ce ya habu liman ya sha suka ce alhiba shine kyautar da baka iya mayar wa Allah da ita kun ba wanda ya sai baka irin ta to sai Allah ko yanzu ka dibi akwai wanda fa yana nan ya tara kuɗi bila adadin shi karan kansa bai san iya adadin dukiyarsa ba amma sai Allah ya toshe masa hanyar aihuwar har da ba zai aihu ba an yi an yi an shi duk inda ya kamata a ce Allah ya ce ba za ka haihu ba zai haihu wallahi ba zai haihu ba duk abin da zai sha a duniya ba zai haihu ba amma wani na nan talakansa ne talak bai da kudala ya kamar banku ake guda suna shigowa rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala ganin daman Allah ne to sai yace mata zan nazo ne dan na baki kyautar dinda wace anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashru wa lam aku baghiya akramaka Allah ana zaman lafiya da ban da mitin da ya kusance ni kuma ban taba fita ne saki na saki layi bane karuwanci sai ce mata ai wannan hon magana daga wajen ubangiji ke eh wannan al'amari da kuma wanda Allah ya riga ya hukunta su Allah ya kaddar haka zai faru bare kinta da bismillah kawai sai ya hura mata hijabinta sai ga ciki a cikin Maryam cikin wata tara nan take cikin wata tara in ba Allah ba wani sai ya wannan abu ciki wata tara ya kai a haige sa tana tsaye suna maganar ya mace sai ga fa'aja a hal mahadu sai ga naƙuda ta zo mata naukar tara ɗi bayan da ta iya yi tara ɗi itaciya kan ajima ta haige sa da ɗaukar cikin annabi isa da haihusa duk ba a yi miki talatin ba duk gab ba a yi miki talatin ba kuma tana haihuwar yaron kuma ranta aka aiye shi ranar yayi wabu yayi magana kaga al'amari na waye da Allah subhanahu wataala ne to Allah ya sa mu wani lafiya Allah ya ce wa sawwarakum shi Allah shine wanda watan ya suranta ku shi yasa yake fada yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci dan annabi adam a cikin kyakkyawar halitta kyakkyawar sura in Allah ya ga dan ma sai maka sai ai maka irin na na rago takawa yake ko da kohate guda tsawo guda amma sai Allah ya ka tsaye qa'im da kafafu hannaye kuma aka yi maka guda biyu aka yi maka kafafu guda biyu ka Allah mun gode ma ake maka kai ake maka kunne ake maka hanci ka shaƙa duk wani abu da zai ta'allaka da rayuwarka sai Allah ya murin ta kai da wannan akwai da zaka muri da shi kuma in Allah ya toshe maka wannan bangaren ba wanda sai ya nuna maka da shi jama'a mun fahimta to wannan Allah kenan haka yake fata a cikin suratul ikhtar ta fi ayi suratin ma sha'a rakkaban kadibi irin yadda surar da Allah ya halice ka dan annabi adam akwai kyawun ne shi ko dan annabi adam akwai akwai kyau gare sa at-tagabun allati khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir Allah ya halitta sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai sai Allah kuma ya suranta ku Allah ya halice ku sai Allah ce fa ahsana suwarakum Allah ya kyautata halittar ku kai yanzu saboda Allah duka wannan ni'imar da Allah ya maka ta wajen halitta labbanka da Allah ya morar da kai su sai su kare a wajen sai su gari tsakaninka da Allah kawo kun kazanci kunnan da Allah ya yi maka baka baiwa Allah ko dala ba in ya ga dama sai ya toshe maka kuma sai ya zama to ba abin da kake saura dai sai kiɗa kawo kun kazanci idan da Allah ya maka dan ka ga abin da yake na alkur'ani ka karanta abin da yake gaskiya kuma sai ya zama to ba abin da kake kallo sai sabon Allah kawo kun kazanci ya daga cikin limaman malamai a kasar bin bas alaihi rahmatullahi ta'ala malami ne a saudiya wanda makaho ne makaho ne makaho ne amma duk da kasancewa shi makaho ba ya fi dubbannin masu idanu saboda ko ba ko miliya akwai ƙwar'ani izin sittin a ƙirjinsa kuma akwai bukhari akwai muslim akwai bukhari akwai muslim kuma ga abin ga ƙwar'ani wata ran aka tambaye shi aka ci akar makalla washin ta taba damuwa da rashin idanu a duniya ya ce wallahi tun da yake bai taba jin jere da minti ne bai ji wani abu na kunci a zuciyarsa saboda Allah ya haranta masa idanu ya ce balma godiya yake wa Allah da Allah ya yi shi haka aka ce malam dalili ya ce dalili shi ne idan muka je gaban Allah a kiyama abinda Allah zai tambaye masu idanu mai suka kalla ya ce ni Allah ba zai tambaye ni na kalla ba ya ce hisabin idanu kan Allah ba zai mai shi ba sai aka ce to idan Allah ya ce misalin akaddarta Allah zai mai maka dano zaka so ya ce shi ne za shi da idanu yanzu a rayuwa ya ce in ma yana da bukatar ido abu guda yake son ya kalla aka yanzu da ni da kai ne suka ce gindi ko aka ce in kake so ka kalla a duniya ya ce in Allah zai masa aron idanu na minti ɗaya ba abin da yake so ya kalla sai ɗakin ka'aba kawai ya kalli ɗakin ka'aba to yanzu sau Allah ɗan uwa sai ka ƙare kallon idanunka gaba ɗaya da kallon abin da bai amfani ka wani ba awa uku zai ɓata na kallon abin da bai da amfani awa uku kasa take inda awa uku la ilaha illa minti sittin so uku minti ɗari nawa kenan ɗari nawa ɗari biyu ba ba ba ishirin ɗari da tamanin kai yanzu Allah ya tambaye ka minti ɗari da tamanin idanunka da ka kalla da Allah ya maka baka baiwa Allah ko dala ba tsakaninka da Allah ka yi minti har ɗari kana la ilaha illallah me zaka ce wa Allah gaban Allah wallahi ya kamata mu shiga taitayin kawo da mu wannan ni'imomin da Allah ya yi mana ba Allah yana son mu sarrafa su ne a wajen bautarsa domin duk abin da ka gani da idanunka sai Allah ya tambaye ka akai duk abin da kake saurare sai Allah ya maka hisabi akai duk abin da kake tunani a zuciya wallahi sai Allah ya tambaye ka akan sa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce inna sam'a wal basara kaga ji da gani wal fu'ada kuma zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkanin su sai Allah ya tambaye ka ba shakka sai Allah ya tambaye ka ne ka gani da idanunka sai ka zo ka ce wa Allah kai kallon kwana 90 kai kallon gidan da masu izdar su la ilaha illa akwai magana Allah ya samu wani lafiya Allah ka samu wani lafiya kawai ta gare kallon ƴan matan TikTok shikenan kawai duk su kuma suka faɗa ma Allah ba sai mutum yayi wa Allah bayani Allah yake cewa wa razaqakum min at-tayyibati Allah shine wanda ya arzikta ku da kaya masu dadi at-tayyibati min al-ma'akil ma'akil wal mashari cikin ababen ci da abun sha duk wani abu mai dadi Allah ya halitta mana shi duk abin da kuma kaga an haranta muku to bai da dadi ne ke kola kana ganin shi mai dadi abu ne wanda bai da dadi Allah ya halitta mana mutum naman rago mutum naman raƙumi mutum naman saniya ga ‘yan tarutsa ga kashi ga zabi ka alamun gode ba amma sai aka ce kare a nake kalmuci kuma abin da ya sa Allah ya harinta saboda amfanin karan kanmu ne saboda amfanin kare da in ka ci kare akwai matsala sai Allah ya kuma shar'anta wanda ga abin sha aka ce mu sha ruwa ka sha ji na banana ka sha na ayaba ka sha tula da kake bukata amma giya kan Allah ya ce karkashin kuma da za ka tsira kai wa kanka adalci abinda Allah ya haranta maka cikin abinda Allah ya halitta maka ba sa ka abinda Allah ya halitta mutane sun fi yawa bisa da abinda Allah ya haranta musu yanzu in aka ce ka zano abu guda goma wanda Allah ya halitta maka da abinci to in ba a yi hankali ba sai ka zano arba'in amma yadda ce ka zano abu guda goma wanda Allah ya haranta maka da abinci wani sai ya yi da najewa kaga daga ce cikin abin da Allah ya halitta maka ka ci akwai banana akwai akwai akwai anana akwai mangoro akwai pom akwai inab akwai dabino an an halitta an an baka dama ka ci hatsi ka ci tuwon hatsi ka shawura duk an halitta maka ka ci dawa ga masara ga waje duka ka ci awara duka an baka dama to amma zano guda kuma wanda aka haranta maka in dai ka iya zano naman alade shi kenan ko to dai me sai me kuma kaga kihima aka halitta maka fara aka halitta maka Allah ya halitta mu ababe da yawa Allah mun gode ma in wanga bashi maka sai ka ce wanda in wannan bashi maka sai ka ce ka ce wannan amma duk da haka nan wasu kuma su abinda Allah ya harta shi suke kauna Allah ya sauke Allah ya sauke to haka cikin abubuwan sha Allah ya halitta mu ababe da yawa abu cikin abinda Allah ya haranta mu sha giya shi giya aka haranta mu sha amma duk da haka zaka iske wai mutun yana kwankwadar giya mutum ya zama tobe da abin sha sai giya la haula la quwwata akwai su fa zaka iske mutum kawai da safe giya da rana giya da giya musiba ce haram ita giya ba game da sha'anin giya mutum goma don Allah ya tsine musu da me da wanda yake shan giya Allah ya tsine masa da wanda yake wanda yake sayar da ita Allah ya tsine masa da wanda yake dagon giya Allah ya tsine masa da wanda ya bada shago aka ana sai da giya Allah ya tsine masa da wanda yake sarrafa giya da yake hada ta Allah ya tsine masa da wanda yake sargirkin mutane ya zo mutane giya yana ka musu shi ma tsinanne ne a wajen Allah subhanahu wataala da wanda yake cinikin cinikayyar giya kasuwancin giya ko da shi bai sha amma dai yana yana sayarwa shi ma Allah ya tsine masa to me amfanin shakka kuma yanzu fa tana nan cikin matasan musulmi da mata anniya yanzu ba maza ba har mata sha soke cikin ta har mata sha aiki sai ka iskin baka hankali ba sai a jirga maka giya araba saboda ba su mutanen yanzu ba su kana ganin an an zamanin da ababen kwarai da gaske Allah ya sauwaye shi yasa an mutum cika dogon kwaɗai to akwai kwanonin da ka cika dogon kwaɗai sai ka sha giya ba san ka sha ta ba Allah ya sauwaye sai Allah yake cewa zalikumullahu rabbukum wannan fa shine ubangijin ku wanda ya muku wannan abubuwan ya muku sama ya muku kasa ya muku wato ya halitte ku saboda kuma ya arzikta ku daga ababe masu dadin ci to wannan shine Allah ubangijin ku fa tabarakallahu rabbul alamin albarka girma da duka ya tabbatar mu ubangiji subhanahu wataala ubangijin talikai akan ababe da yake bayin sa na kirtawa wanda kuma shine wanda ya rene su akan kowace ni'ima ta rayuwa sai Allah ya ce هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله يتي هو الحي لا إله إلا هو شي الله شي الحي wanda yake rayayye azal wa abada tun farko kuma har ƙarshe shi Allah rayayye shi Allah shine alhayy wanda yake rayayye أي الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما يستلزمها من صفاته الذاتية وذلك رايوة تكيكية كمللة وتداتي لصفوفين الله سبحانه وتعالى ذاته shi Allah ba taɓa lokacin da babu shi ba domin shi ne al'awwalu kuma shi ne al'akhiru sai ke cewa la ilaha illahu ba abin bauta ba wanda ya cancanta abota ma da gaskiya illahu sai shi Allah subhanahu wataala ai la ma'budu bi haqqin illa wajhahu al-karim ba wanda ya kamata abota ma da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ba a neman taimakon kowa sai taimakon Allah ba a ma kowa sallah sai Allah ba a duka ma kowa sai Allah ba a ma wani azumi ba a zuwa aikin haji dan ka dawo a ce maka alhaji duk ba a yi in za a yi dan Allah ake yi sai ce fada uhu mukhlisina lahu din ku bauta wa Allah shi ne fadu'uhu ku kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala kuna ma haɗa su kuna masu haɗa aikin ku da yi don Allah subhanahu wa ta'ala ba asara mafi girma a rayuwa kamar mutum ya aikin Allah don wani ya gani asara ce mai girman gaske duk abin da za ka yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah ce kulka ce da su inna salati sallata guda biyar da tahajjudi na da tarawihi na duk gaba dai wa nuski da yanka na da ke layya da nake yi kasa akwai masu yin layya dan dai a ce wani ya yanka babban rago Allah ya sauke Allah ya kare mu su suka fi yawa wani ba kawai da zai sayi ne saboda a ce wane wani ba su jaruwa ga shahara ku zo ku gara ku ne ya shi wanda ake ma ba yana gani ba wani ba umara zai ce fa sai ya ɗauko hoto ga wani a harabi ga wani zo a rauda ba kake nuna ba ya shi allah ba yana ganin ka ba ya nan ya zaka da kowa ya ganka allah ya samu wani lafiya allah ka ba mu ikon yi dan kai allah ka jarre mu da yi da musu ya ba mu Allah ce kace da su sallata da yankata da kuma rayuwata da mutuwa na gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wataala la sharika la bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu kuma an umarce ni ne akan in zani ne dan Allah subhanahu wataala wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda yake mikan wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala shi na lati fad'uhu ku bauta wa Allah ku roke sa mukhlisina kuna masu tsarkake aikin ku lahu ga Allah ne kamata kowa yi addini sa sai Allah ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah dukkanin yabo da irin godiya na zance domin aka ce alhamdu ya hada godiya da baki ya hada godiya da aiki godiya ta shi zuci ana yi ma Allah godiya ta hanyar mutum ya ce alhamdulillah ka furta da bakinka ko kuma kai daga banka ka tashi kai irin aikin alkhairi kai sallaka kana wa Allah godiya ne misalin kai wa Allah azika kana wa Allah godiya ne to Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin talikai wanda yake shine almurabbi wanda yare ne ba tun kana cikin ma cikin mahaifiya Allah yake kula da kai ya kai maka iska abinci in ta ci Allah ya juye na ta yi amfani ta na ta yi amfaninka kadi ba da a cikin cikin mahaifiyarsa idan ma masa ci abinci to sai Allah ya sanya akwai wata connection tsakanin uba wata uwar da dan dan idan ya ci abinci idan ta ci abinci to abincin bi ake rabawa shi nashi sai a turo masa sai ya je ya ya cin ya zama to jinin da yake amfani da shi ita ma sai na ta yi amfane ka kuma numfashin bi ake yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kula da danwa dan annabi Adam kuma uwa uba in aka zo wajen wajen haihuwa har da za a haifi yaro kansa sama yake ce ne yana ƙasa amma lokacin da anakuda ta zo kuma sai Allah ya yi aibar sai aka sai a juya sai kan ya dawo ƙasa cina su koma sama wannan kaga almurabbi kenan shine rabbul alamin dan in aka bar cinan a a tsaye to ana iya samun matsala ko ba ta man dan guda za ta iya fitowa guda ta makare to kuma za a iya rasa duka da uwar da da ɗan amma sai Allah yake juyar da al'amari sai kai ya komo ƙasa a cikin cikinsa kai ne yake sama amma lokacin aiwa kuma sai Allah ya juyo kan ya dawo ƙasa kuma sai ka fito lafiya lau ana barka almurabbi kenan kuma sai a shayar da kai daga nan annan nan ta za ta ci abinci sai Allah ya juye shi sai ya zama to yana mama gare ka in ka tsada da gaban ta ba za ka samu wannan ruwan ba na nono ko za a gansa babu amma kuma sai Allah ya sanya aka tanada maka wannan abun dan amfanin ka kai Allah yana kula da kai kuma duk bayan wata shidda ai wata uku Allah yana ƙara ma nono vitamin duk bayan wata uku nonon mace da take shayarwa ana sa masa vitamin saboda bayan wata uku kana karawa to abu kaza ya kamata gare ka bayan wata uku a kara maka haka mutum zai ta tafiya sai shekara biyu kuma turarage Allah ya kula da kai zama a zaunar da kai Allah ya zaunar da kai kaga murabbi kenan ko Allah mu gode maka akan wannan ni'imar sai Allah ya ce قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Allah ya ce qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin ubangiji ke cewa qul kace da su inni nuhitu ni Allah ya hana ni sai istimali fi me yake suna mabni liman lam yuzkar fa'iluhu domin al-usaymin alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa a qur'ani ba a cewa mabni liman lam mabni mabni lil majhul saboda an san wanda ya abun Allah ce kulka ce da su inni nuhitu ni Allah ya had ya hada ni an a'budu allazina tad'una min dunihi na bauta ma wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah lamma ja'ani albayyinatu bayan hujjoji sun zo min cewa Allah shi ya kamata a bauta ma min rabbi daga ubangiji na wa umirtu kuma Allah ya umarce ni an uslima li rabbil alamin na miƙar da gaba ɗaya gaɓoɓi na daga Allah subhanahu wataala halshe na na ambaci Allah da shi jiki zuciya za na tuna Allah na halarto girman Allah da shi da ita sada kuma gangar jiki na na bauta wa Allah subhanahu wataala da wannan gangar sai Allah ya ce هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وهو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin Allah shine wanda ya halicce ku daga ƙasa asalin halittar mutum daga ƙasa ne kamar da Allah ya faɗa min salsalin ko eh, daga daga ƙasa aka halicce babanmu annabi Adam to sai Allah ce thumma min nutfa bayan Allah ya halicci annabi Adam daga ƙasa to kuma sai Allah ya juyar da abun duk iyan annabi Adam ta hanyar mani za a halicce su za a haife su shine yake cewa thumma min nutfa sannan daga digon mani sai Allah ya sanya wannan mani ne yake haduwa na namiji da mace a cikin cikin mahaifiyar mace kuma sai Allah ya juyar da wannan abun sai ya kasance gudan jini ko shi da yake cewa daga gudan jinin kuma sai ya zamanto tsoka kamar da hadisi ya bayani kuma a hajji Allah ya kawo wannan zance daga tsoka kuma sannan a fara sawa mutum kasusuwa akwai halitta ta karshe da Allah yake yi cikin halittar mutum wacce ce abu na karshe da ake yi cikin halittar mutum abu na ƙarshe wanda daga shi shi ke da an ƙare na'am kafin rai abu na ƙarshe da Allah yake halitta wa cikin jikin ɗan annabi adam shi ne gashin kansa gashin kai shi ne halitta ta ƙarshe da Allah yake sanya wa mutum gashin kai kuma ka ji wani ikon Allah in aka tsaga kamfa ba ga gari da yake tsirowa eh kuma za ka zo wajen mai aske aske maka shi ko ka Allah mun goye ba Allah ya cancanta abota masa karan kanka shi kadai in ka dubi kanka shi kadai wallahi akwai wa'azi domin a jikin mutum sai da Allah ya makowa huduwa guda tara kowane mutum a duniya huduwa guda tara Allah ya masa ba lokacin ambaton su a rabba sai Allah yake cewa daga digon maniyi sannan kuma aka juyar da shi koma gudan jini sannan kuma tsoka sannan kasusuwa sannan kuma aka hura wa mutum raya ko sun ma yukhrijukum tifla sai kuma Allah ya fitar da ku kuna a matsayin jarirai ba wanda ga shiga shi nan kazo da shi sagaga kawai babu shi kowa sai da fito hanya ta jarinta ko kowanne sai da aka aka aka biyo da shi hanya ta jarinta annabi adam ne kawai aka halitta gashi nan kawai tsaye akwai halittu guda guda hudu in ji malamai suka ce ba su taba zama cikin cikin mahaifiyar mace ba cikin mahaifa halitta guda hudu a duniya da Allah ya halitta babu wanda ta ɗauki cikin su a duniya in mamanta babu na farin annabi adam annabi adam shi babu wanda ta ɗauki cikinsa na biyu matar annabi adam hawwa domin shi bai na kwana ne aka ɗibi a wazarsa ta hagu aka halice ta yana ganin ta yace Allah yana son ta aka yi masa aure eh cikin aljanna aka yi masa auren na uku shine taguwar annabi salih lokacin da suka suka addabi annabi salih yayi wa'azi yayi wa'azi a ƙarshe suka ce in kai annabin Allah ne cikin wannan dutsen taguwa ta fito sai ga taguwa ta fito da ciki taguwa da da ciki ba suka ce ta ba ta zauna cikin cikin mace ba abin na hudu na ƙarshe shine ragon da aka fanshi annabi Isma'il da shi ragon da aka fanshi annabi Isma'il kusan har an kama za a yanka shi Allah ce wafa dai lahu bibihin azim sai muka fanshe shi daga da wani rago mai girma daga ban sama aka zo da ragon kaga shi ma bai zama cikin cikin mace ba to wannan sai Allah ke summa nukhrijukum yukhrijukum tifla sai Allah ya fitar da ku a matsayin jarabai ga kana ana barka ana zuwa nan kuma maka barka hadda sai yayin chocolate da shugon tana rabawa dan Allah ya baka kyautan da sai Allah yake cewa kuma sun mali ta kunu shuyuha sada kuma a kwana a tashi sai kuma mutum ya zama to ya fara manyanta tun kana kana cewa baba ba da kudin karin sahiya har a waye gari kuma kai ake cewa baba kawo kudin karin sahiya wannan karatu ne mai girma wa'azi ne kwarai da gaske tun kana yaro gaban mamarka to kuma yanzu kai ne wasu ke gaba da ka kana zaune ko wannan ba karamin karatu bane sai Allah ce wa minkum man yutawaffa min qabl a cikinku akwai waɗanda Allah yake karɓar rayuwarsu gabanin su zaman tofofin suka ce a min ƙamli an yujat wa yi kharar ila hadar alam wani batun kafin ya zo ne Allah zai karɓi sa an ƙari halittarsa gashi nan ya zaman to mutum an busa masa rayuwa amma kuma sai Allah ya sa ba zai zo duniyar da rai ba ta zai kenan yi tawaffa ko min ƙam ko suka ce a'a man yi tawaffa min astigari daga cikin yara ƙanana sai ga gashi na yaro ya taso shekara ɗaya shekara biyu ana mata kwalliya ta fara girma har zuwa islamiyya kuma sai Allah ya karɓe rayuwarta bata girma ba wani kuma sai ya kai matashi to wannan irin mutu tafi komai ba da tsoro sai mutum ya zamanto masha Allah matashi da shi ka san mutuwar matashi akwai mutuwar mutum guda uku tana shiga zuciya kware da gaske mutuwar matashi da kuma mutuwar malami da kuɗin mutuwar mai kuɗi ya akwai shiga zuciya gare su kware to musamman ma aka ce ko matashi ne ya hada wannan abu guda guda uku to zaka tana za a jima ba a manta ba sai Allah yake cewa kuma wali tablughu ajlan musamma dan ku kai da wani lokaci na musamman da Allah ya shimfida ma kowa shine ranar mutuwarsa dukkanin mu nan yanzu kowa na jiran ranar mutuwarsa arama ta sai yake jira ni mata wani yake jira kowa ya jira tashi kuma za ta zo masa ba wanda zai latti in kaga an barka to shi kenan lokacin ne da ban bai ba sai ce huwal huwa alladhi yuhyi wa yumiitu shi Allah shine wanda ke rayawa kuma shi Allah shine ke kashewa eh mun yi sote wala'allakum ta'qilun Allah ce mun yi wannan dan ku zamanto masu hankalta ku gane cewa al'amari na duniya mataki mataki ne itafar itaf ne ka rage gaggawa cikin duniya eh wannan Allah na karantar da kai in Allah ya ga dama sai yi ka kai tsaye ka zo duniya kai tsaye haka ga atso da kai amma sai Allah ce sai Allah ya bi mataki mataki dan Allah ka cewa duniya tana bukatar tafiya a hankali ko sai Allah ce huwal ladhi yuhyi wa yumiit shi Allah shine wanda ke rayawa kuma shi ke kashewa ya raya wanda yake so ya kashe kuma wanda lokacin sa yi fa idza qada amran idan Allah ya tashi zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai Allah zai ce wa abun kasance ne sai abun ya kasance jama'a mun fahimta in Allah ya ga dama da ya zartar da al'amarinsa to Allah zai ce ma abun kawai kun cikin cikin lekar guda biyu kun kafin da nunin shi sanya wasu daga cikin malamai suna da cikin asrar na addu'a suna cewa ya man kana amru bainal kafir wan nun wanda al'amari suna tsakanin kafin da nunin kafin da nunu kun kenan ko to in Allah ya ce kun fayakun sai ya kasance in Allah ya ga dama ya ce yau ka zan ba da cin Qur'ani wala sai dai aji kana tilawa kawai da sai da kake in Allah ya ce yana so ya ganka miliyoniya ce to ba wani tarin muta so shi nan muka ta bibi da shi muka yi kaza muka yi kaza duka ya zama to tarihi ya zan tarihi Allah ya ce masa kunne fa sai abin ya kasance bai kasancewa sai in Allah ya ce abin ya faru ko to Allah ya samu wanye lafiya Allah ya dacar da mu kuma ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakurai Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya cire a zukatan bayunsa muna ta wasu da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk wata bukata ta alkhairi ana Allah ya biya masa akwai dan uwar suka ta turo ta eh, barin addu'a wanda ke cewa mahaifinsa ba ta da lafiya a sanya ta cikin addu'a muna roƙon Allah Allah ya ba ta lafiya muna mata addu'a la ba su ƙuhuri insha Allah Allah ya ƙarfafi kafaɗinta kuma ya sanya kafara na zurubanta ne baki ɗaya sannan kuma mu da muke da lafiya Allah ya ba mu ikon aikin alkhairi da lafiya subhanakallahu wa bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullah